ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إن أوا جماعة المسلمين مزاد ماتا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته yau muna daren alhamis shida ga watan rabi'ul awwal a wannan shekara ta 1429 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya daidai da sha biyu ga watan maris na shekara ta 2008 muna a nan cibiyar darud da'awa da ke nan birnin sokoto kuma muna tare da ɗan uwanmu malaminmu Sheikh Muhammad Awwal Adam Albani wanda ya zo daga birnin Zaria kuma muna ci gaba da karuwa da darussa da yake gabatarwa a wannan gari. ‘Yan uwan musulmi, wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa Alaihi wasallam al'umma ce mai daraja, al'umma ce da Allah ya ɗaukaka ta. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينتوى أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله كوني تكامكين الأمة تسبعين أما دك أتكنسو كوني ما في درجة da girma a gurin Allah. Allah ya ɗaukaka wannan al'umma saboda darajar manzanta. kuma ita ce al'umma ta ƙarshe wacce ba wata al'umma da za ta sake zuwa a bayanta. Addinin Musulunci addini ne na dukkan annabawa, amma kuma kowane annabi da aka aiko shi, an aiko shi ne ila ƙaume, kamar da Allah ce wani ƙada arsalna Nuhan ila ƙaume, falabe safihim alfa sanatin illa hamsin amin, fa aka zama tufanu wahum zalimun, kuma yace ونوحا وعادا وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم شعيبا haka kowane annabi aka aiko shi zuwa ga mutanensa wa ila madina akhahum saliha shu'aiba wa ila madina akhahum shu'aiba wa ila samuda akhahum saliha afwan haka kowace al'umma aka aiko ta aka aiko manzonta zuwa gare ta al'umma ta wuri da lokaci saboda yanayi na wancan lokacin cewa duniya ba ta kai ga ci gaban da za ta ɗinke ta zamo wuri guda ba a wancan lokaci babu hanyoyin sadarwa a wancan lokaci babu hanyoyin saduwa da juna babu hanyoyin sufuri haka al'ummomin gabas ba su iya haɗuwa da na yamma na kudu ba su iya haɗuwa da na arewa da haka ya cancanci kowace al'umma a nata lungun a aiko mata nata manzo amma lokacin da duniya ta ci gaba ta kai matsayin da za ta iya zama al'umma guda sai Allah ya aiko mata manzo guda don haka sai ɗaukaka ta akan sauran al'ummomi kuma Allah ya zo mana da alƙur'ani wanda shi ne ɗaukakar mu shi ne shiriyar mu kuma da bin karantarwarsa ne muke samun ribanta a duniya da lahira al'umma ta farko ta yi riko da alkur'ani kuma Allah ya ɗaukaka ta a dalilin wannan alkur'ani sun samu izza sai da ma'amur yana cewa inna Allah azza wa jalla a azzana bil islam wa ma mabtaghaina min ghairihi al izza azallana Allah yace Allah ya ɗaukaka mu da musulunci kuma duk wani wurin da zamu nemo ɗaukaka ba ta hanyar musulunci ba to babu shakka kaskanci ne kawai zai same mu haka al'ummar musulmin farko daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam zuwa ga al'umma da take bayan su ta almajiran su sune tabi'ai zuwa ga al'umma da take bayan su sune almajiran almajiran su sune tabi'ut tabi'ina al'umma ce da Allah ya ɗaukaka su a wancan lokaci duniya ga baki ɗaya alƙiblar ta take musulmi da musulmi ake koyi musulmai su ne malamai su suka kafa jami'o'i su suka bullo da kimiyya su suka bullo da fasaha duk wani ci gaban da duniya ta samu asalinsa daga addinin musulunci ne kuma daga hannun musulmi ne amma da tafiya ta yi tafiya muka fara nisanta daga karantarwar addini sai rauni ya fara lullube mu sai muka fara komawa baya bayan al'ummomi har al'ummomin da ba mu ba suka fara shammatan suka fara muna kallon hadarin kaji har ya kasance mu kan al'umma musulmi muna jin kaskanci muna ganin wasu da girma waɗanda ba mu din ba muna ganin akwai abin koyi ga wata al'umma wadda ba ta musulmi ba to menene hakikanin dalilin da ya samu ka ɗaukaka a wancan lokaci waɗanne irin abubuwa ne al'umma musulmi ta riko da su Allah ya ɗaukaka ta har ya kasance da duniyar da lahirar gaba ɗaya wurin mu ake neman su sannan a lokacin da muka sukurkurce waɗanne irin abubuwa ne suka lullube mu waɗanne irin sifofi ne muka sifaitu da su waɗanda suka sa kaskanci ya lullube mu ya kasance mu kanmu muna ganin kanmu bi nazaratin duniya muna ganin kanmu ƙasa da wasu inda ba mu ba har muna ganin akwai abin koyi ga wata al'umma ta gabas ko ta yamma ta turawa ko ta wato wasu al'ummomi waɗanda ba al'umma ta musulmi ba wannan shine darasin da malam awwal adam albani zai tattauna a kansa a yau kuma iya shimfiɗa da nake nan ba zan so in tsawaita ba zan ba shi dama domin mu je yadda zai fayyace mana wannan maudu'i tare da irin muhimmancin da yake da shi sanin dalilan da suka sa muka yi karfi a wancan lokaci dalilan da suka sa muka yi rauni a yanzu wace hanya ce mafita idan muna son mu sake ɗaukaka idan muna son kuma darajar da muke da ita a da ta sake dawo mana a yau akarbakallahu bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da Allah jama'a ku dan yi hakuri cikin minti biyun dan faɗi wasu maganganu yan kaɗan ku rinka bambance ku rinka bambance wurin gidan wa'azi da gidan biki abu na farko da Allah duk wanda yake zaune a gurin nan ya kashe wayar shi ta GSM da Allah duk wanda yake zaune ya kashe wayar shi ta GSM muna son mu samar da cikakkiyar natsuwa abu na biyu wanda di ya ji ko ya ga wani abu wanda ba daidai ba kamata ya bi hanyar da ta kamata ya fadakar amma ka a ɗauka kamar stadium ne wurin kallon kwallo in ba ka ji ka ce ba ma ji ba ma ji a bi hanyar da ta kamata wato matsalar ban saba rike microphone bane wallahi wannan ma karamin kara ne zai bani wahala ne wa'azin sai yake mini dadi ga al'ummar musulmi da Allah mu yi kokari da'awa ta musulunci a yi kokari a tsara yadda za a rinka gudanar da ita yadda ya kamata dangane da amfani da kayan aiki wannan abin ya daɗe ya nema na ciwo har yanzu kullum muka zo wurin wa'azi sai an samu matsala game da connectivity na speakers da amplifier har yanzu sai an samu matsala game da generating system generator har yanzu sai an samu matsala game da wuta ta ainihin aikin video camera da sauransu yanzu kun ga a tsarin fasahar zamani wannan laspika kuskure ne da aka sata nan laspika ba ta kallon microphone kowa ya shiru da Allah shi ya sa matsalar ta faru ni aikina ne ba ina magana ne da zato ba aikina ne ba a sa laspika kusa da idda microphone yake in za a yi recording na video yanzu wannan wutar ba daidai aka sata ba kamata ya kamera tana nan wutar tana can ba a sa wuta a gaba amma kun ga jiya wuta a gaba aka sata duk waɗannan suna daga cikin abubuwan da har yanzu mu musulmi mun ki mu koya mu iya duk inda aka je wurin wa'azi sai an samu matsala wannan fiye da shekara ashirin har ina har zuwa yaushe ya kamata a ce kuma tun karfe hudu an zo an shirya wurin nan kun ga kamar yadda aka yi shiri jiya mun ji daɗi wallahi muna zuwa muka ci gaba da wa'azi ba a samu matsalar jama'a ba ba a samu matsalar komi ba to da Allah dai wanda duk ba a naɗa shi a mai ba da shawara na musamman bai shiru Allah ya kiyaye bismillahir rahmanir rahim taken wa'azin nawa kamar yadda mala ya gabatar Allah ya saka mishi da alkhairi shine dalilan rauni da kuma hanyoyin nasara ga musulmi na taba gabatar da kwatankwaci ko shigen irin wannan lacca a zariya na sa mata nasara ba masara ba abinda na nufa a wannan lokacin shine nuna wa al'ummar mu ta musulmi akan irin hanyoyin da ya kamata mu bi domin mu kai ga cin nasara da kuma cewa mu fa nasara muke so mu samu a nan duniya wadda za ta ba mu nasara a ranar alkiyama ba wai masara muke so mu ci ba don haka ba 'yan tamore ko 'yan amore ba ne a cikin harkar da'awa ina mai neman taimako a wurin allah maɗaukakin sarki sai in ce tun da al'ummar musulmi har waɗanda ba musulmi ba sun yi saɓani dangane da menene ya saka mu a halin da muke ciki na matsaloli dangane da koma baya da muka samu kanmu da rauni sannan kuma waɗanne hanyoyi ne ya kamata mu bi don mu samu kanmu a halin kubuta daga ainihin wannan hali na rauni sannan waɗanne halaye ne ko kuma waɗanne matakai ne ya kamata mu bi don mu kai ga cin nasara da yawa daga cikin 'yan dimokuraɗiyya suna ganin cewa abin da ya saka mu a halin da muka shiga ciki a yau mu musulmi na ci baya da rauni da kaskanci shine mu musulmi mun ki karɓar demokuraɗiyya wannan shine tunanin 'yan demokuraɗiyya dangane da dalilan ci baya da suke ganin musulmi sun samu a ƙarƙashin wannan maganar suna gani kenan da a ce musulmi za su ɗabbaka demokuraɗiyya a tsarin rayuwarsu to lallai da za su ci gaba ba dan komai ba masu wannan tunanin suke ganin haka sai dan suna ganin kasashe irin su America da makamantansu aiki da demokuraɗiyya shi ya kai su ga zama matsayin da suke a yau a cikin duniya wasu ko gani suke abin da ya kai mu baya shine karatun boko ne da bamu yi ba sakamakon haka waɗannan suna ganin cewa da a ce mun yi karatun boko wadataccen karatu to babu shakka da ba mu samu kanmu mu musulmi a halin rauni da kaskanci da muka ainihin samu kanmu ba wasu kuma suna da wani nazari wanda ya yi kama da wannan sai dai ya ɗan sha bamban kaɗan akan cewa mun ci baya ne ba don komai ba sai dan ainihin wato rashin wadatuwar kimiyya da fasaha a cikinmu wannan magana ta so ta yi kama da tambayar da wani dan uwan mu ya dazu a cikin jami'ar dan fodiyo da ke nan sokoto da yake cewa wasu na cewa yadda kimiyya da fasaha suka yi karfi kuma suka yadu a kasar japan haka almajiranci da bara sun yi ƙarfi kuma sun yaɗu a wannan ƙasa tamu ta Najeriya. Shin ko gaskiya ne cewa rashin kimiyya da fasaha da ƙere-ƙeren zamani su ne suka mai da mu muka zama masu rauni kuma waɗanda muke ƙasƙantattu maciya baya? To abin da muke son mu ce a nan shi ne Allah madaukakin sarki a cikin hikimar shi da iyawar shi. bai bar mu haka ba mu rinka ainihin wato sabanin maganganu ko na ayyuka kuma bai bar mu haka ba don mu ainihin rinka rayuwa a ƙarƙashin ra'ayinmu ko kuma ganinmu ko makamantan haka Allah ya aiko da manzon tsira da alkur'ani mai girma a inda daga cikin jimillar abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukan mishi Allah cewa yake wa Allah واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا wannan aya Allah madaukakin sarki ya farlanta mana yin biyayya ga Allah da kuma manzon tsira Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma waɗanda ke jagorancin al'amarinmu na ilimi da addini da al'amarin shugabancinmu don aka samu jayayya akan ko menene Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu da umarni cewa mu koma zuwa ga ainihin Allah da kuma manzon shi yin haka shine zaman lafiya in dai har mun yarda da Allah da ranar lahira kuma Allah madaukakin sarki da ainihin manzon shi su ne kyakkyawar makoma ba ra'ayoyi irin namu ba hadisi ya zo sahihi cikin sahihul bukhari a idda wasu sahabbai guda biyu sun samu kansu a halin noma na rani sun daɗe suna ainihin wannan noman rani wadda suka ɗaukar wa kansu duk sa'ad da shekara ta kewayo za su yi noma za su gudana a bisa tsarin da suke dangane da shayar da waɗannan lambuna nasu ruwa cewa wanda lambun shi ke bakin ruwa ya fara ainihin shayarwa kafin wanda nashi ke sama to sai aka samu wata shekara sai rashin fahimta da sabanin juna ya shigo tsakanin su biyu wanda ke sama yake nesa daga gabar kogin ya ce lallai sai a ba shi damar ya fara shayar da tashi wanda kuma wannan ya saba wa abin da suke a kai shi kuma wanda nashi lambun yake daga gaba yace bai amince da wannan sauyi ba wannan jayayya ta kai su ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da ta kai su ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya hukunta cewa su ci gaba da yi kamar yadda suka saba wannan shine hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ke da lambu bakin ruwa ya fara shayarwa sannan ya saki ruwa ga wanda ke sama da shi ya sha annabi ya ce hukuncin shi kenan sai shi wanda bai ji daɗin wannan hukunci daga cikinsu ba sai ya zargi annabi sallallahu alaihi wasallama da cewa ya yi wannan hukunci ne na son zuciya don ya daɗaɗa wa wancan rai domin ɗan babban shi ne a ƙarƙashin wannan aya ta sauka Allah madaukakin sarki ke cewa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima Allah ya rantsuwa da zatin shi mai tsarki akan cewa mutane ba su da imani har sai sun kawo hukunci gare ka sannan kuma in kayi hukuncin to har sai sun karɓi wannan hukunci sun kuma sallama ba tare da sun ji kaikayi a rayukansu ba jama'ar musulmi waɗannan ayoyi guda biyu waɗanda dukkansu sun zo a cikin suratun nisa'i ne suna wajabta mana wajabcin in an samu saɓani a komar da hukunci zuwa ga Allah da manzon shi suna nuna mana wajabcin in an samu saɓani a koma zuwa ga ulul amri waɗanda ke rike da al'amarinmu na addini da ilimi waɗanda ke rike da al'amarinmu na jagoranci da shugabanci amma da sharaɗin waɗanda suka tsaya a kan abin da ke daidai da umarnin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan aya ta biyu daga cikin waɗannan ayoyi da na kawo tana nuna cewa bayan an koma gare su din abin duk da suka hukunta to shine abin da za a karba a sallama ba tare da jin kaikayi a zuci ba yan uwana musulmi gano matsala na daga taimakawar da ke yi shine samar da mawaraka ko kuma waraka ga ita wannan matsalar idan muka dubi kanmu yau a duniyar musulunci babu shakka muna cikin kaskanci da wulakanci inda duk kaji ana kashewa mu ne musulmi inda kaji ana rusa gida ko ana kona gonaki namu ne duk tashar talbijin din da ka kama kaga wani tsoho ya sa hannu a kayana kuka ko mace ko yaro musulmi ne kaskanci da wulakanci ya shige mu duk inda kaga ana bama-baman wuta daga sama gidajenmu ake wa mu ake harin a kashe duk inda kaga ‘ya'ya an rasa ina iyayensu suke saboda yaƙi ya tarwatsa ƙasa to ƙasar musulmi ce wannan wulaƙanci ne da ƙasƙanci a yau za a buɗe baki a ainihin zagi annabinmu sallallahu alaihi wasallama a ci mutuncin shi a aibanta shi wanda diye karfin hali yayi magana cewa ba a yi mana adalci ba sai a ce dan ta'adda ne ko kuma dan ta da zaune tsayen addini ne idan muka ɗauko ƙananan misalai da suka afko a ƙasar nan yau shekara ashirin da ɗaya a 1987 a college of education ta kafancan a jihar mu ta Kaduna Reverend Bako ya zagi annabin tsira Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya la'anci alkur'ani a cikin lacca tiyata a ɗakin taro na gudanar da lacca ga ɗalibai wanda wannan wuri akwai musulmi a wurin zankame don haka yarinya musulma ta ɗaga hannu ta nuna cewa bata amince ba me ya biyo baya aka ɗaga hannu aka yanka mata mari aka yi mata duka aka ci mutuncinta a nan ashe abu ne wanda aka shirya shi shiri na musamman wannan ya biyo baya aka shiga cikin garin kafancan aka rinka bin alarammomi alarammomi masu karantar da karatun alkur'ani aka rinka yanka su ana kashe su wannan a kafancan aka yi bayan shekara kaɗan da yin haka kamar shekaru biyar wajen 92 ko 91 sai aka sake makamantan haka a nan dab da kafancan a zangon katab aka kashe musulmi aka rusa gidajensu aka ƙona gawawwakinsu ma aka kibari a shiga a tsintsince su a yi musu jana'iza sai da suka rinka riɓewa a zangon katab aka yi haka aka sake kifawa aka yi mana haka a ogbomoso aka sake kifawa a jihar adamawa a garin numan ba da dade wannan ba aka samu arniya reverend sister wato malama ce mai wa'azin addinin kirista wadda ta taskance kanta daga aure ba za ta yi aure ba saboda tsabar malanta ta kiristanci yo amma shi nasarar da kanshi ya ce ba ka iya cutar da ɗabi'a ka zauna lafiya mace ce hambareriyar budurwa kuma ta ce ba za ta yi aure ba don haka sai ta rinka yin kwange ta samu wani yana zina da ita sai ta ciki da ta ciki abun kunya ya sa ba za ta iya fita ta je asibitin da za a zubar da ciki ba tana tunanin hanyoyin da za ta bi ta zubar da wannan ciki ciki ya rika ya yi girma ta taskance kanta a ɗaki da nufin cewa ta shiga wata ibada ne ta kwanaki arba'in don haka ba ta fitowa to amma bayan kwana arba'in fa dole ta fito to amma in ta fito me za ta ce da abin kunyaye mata yawa sai ta samu sambaleliyar wuka da rana tsaka sai ta lumawa tsakiyar cikinta sai ta fito tsakiyar titi tana ihu ɗan garuwa ne musulmi mutumin ƙasar kebbi ne yana tura baro na sanya sai da ruwa yana tallar ruwa sai ya ganta a tunani irin na ɗan adam a tunani irin na musulmi a tunani irin na ɗan arewa ba zai ga mai rai a irin wannan hali ko da akuya ce ya wuce ya kyale ta ba balle a ce ka ga ɗan adam mace da turtsetsen ciki tsirara an lima mata wuka a tsakiyar cikinta ka wuce kana tallar ruwanka ba zai yiwu ba wannan musamman ɗan arewa musulmi saboda haka sai kai mata ɗauki lafiya me ya samu ihu take danginta suka sheko da gudu tana ganin za ta mutu sai ta fara nuna shi tana nuna shi tana nuna shi haka ta cika ma'anar wannan shine ya luma mata wuka a ciki kaga yanzu bata aje mugun tarihi ba kenan ba za a dubi ciki da te ba menene ya faru wannan musulmi ne ya kashe wannan reverend sister don haka nan take aka far mishi aka kashe shi da aka kashe shi mai biyo baya aka shiga cikin garin numan aka ci gaba da kashe musulmi maza da mata yara da manya ana rusa gidajensu ana konawa da aka gama wannan gaba daya sai arnan kasar numan batama suka ce ba su yadda da kasantuwar masallacin juma'a na garin numan ya ci gaba da zama a gaban gidan sarkinsu ba don za ka yi mamaki sarkin numan arne ne amma ga tangame man masallacin juma'a a kofar gidan shi sai suka ce san ba su yadda ba don haka sai dai a rusa shi ƙarshe haka aka yadda da wannan magana aka zo aka sa greda aka rusa wannan masallaci aka tafi can bayan gari wata makaskanciyar kwata da bola aka ce an baiwa musulmi wannan wuri su gina masallaci jama'a wannan kaskanci ne ko ba kaskanci ba kaskanci ne to bari ku ji abin da ya ci wannan kaskancin kaskancin da ya ja wannan kaskancin ita numan ba garin ɓacama ba ce gari ne ba na kowa ba don bakin ruwa ne kabawa su ne suka fara zuwa suka ainihin ga wannan wuri ya dace musu da harkar su da kamun kifi ɗarurukan shekaru suka je suka raya wannan wuri da sana'ar su da kuma noma ba a daɗe ba fulani suka zo daga baya bature ya zo da tafiya ta tafiya waɗannan kabawa suka gina gidaje daga bukkoki da suke da su suka mai da su gidaje gari ya fara haɗuwa suka fitar da sarki sarkin hausawa suka mai gida da masallaci ya zauna ƙasa ta kafu arnan ƙabilar ɓacama ba mutanen numan ba ne lamur da ce garinsu lamur da kwatazararta daga ainihin wato numan to ta kai daga garin tireta zuwa cikin sokoto kaga ko ba gari ɗaya ba ne kuma tsakani akwai garuruka saboda haka mutanen lamur da ne da suka ga gari ya yi albarka sai suka zo sai suka ce wa hausawan nan za su zauna a garin nan su ma aka ba su mazauni suka zauna ba dade ba sarkin hausawa ya rasu hausawan nan ba su sake nada wani sabon sarki ba gida ya zauna haka sai waɗannan arna na ɓace suka ce suna roƙon hausawa su ba su aran gidan sarkin su za su sa nasu sarkin kafin su gina nasu gidan sarkin hausawan nan suka ɗauki wannan gida suka ba su kun ji dalilin da aka zo daga baya aka samu ga gidan sarki ne arne ne a ciki amma da masallaci a ƙofar gidan saboda gidan sarkin waye gidan sarkin hausawa ne ko musulmi in ba haka ba yaushe za ka ga gidan sarkin arna da masallaci a kofar gidan to amma asalin gidan namu ne amma lalacewarmu da riɓewarmu da koma bayarmu ta ja mana aka ɗauki wannan gida aka ba su don haka daga baya da suka yi ƙarfi sai suka ce wannan physical structure wannan yanayi yana munana musu rai gidan sarkin arna ga kuma masallaci a kofar gidan don haka aka sa greda aka dandake masallacin aka rushe shi a yanzu halin da ake ciki kenan kun ji abin da ya kai mu ga wannan kaskancin lalacewa ce da rauni saki komawa wani bangaren ka dawo garin jos garin jos ba garin arna ba ne garin jos ba garin wasu ƙabilu ba ne hausawa ne da fulani a cikin garin jos wannan maganar wani abun mamaki wani tsohon reverend father ne mai suna paul gindiri shi da kanshi ya faɗe ta a sadde wata kasar guman lacca wadda musulmin najeriya na bi na bashi akan tattaruwar wata lacca da na ce zan haɗa musu taken laccar insha Allahu ita ce arnan arewa wannan arne da kanshi ya ce jos ya ce ba garin ƙabilu ba ce ba kuma ta arna ba ce ya ce garin hausawa ne kuma garin musulmi ne za ka iya cewa wannan gaskiya ya faɗi amma kalimatu haƙƙin arada biha batil mugun abu yake nufin ya ce dan daga ƙarshe sai ya ce me sai ya ce ai wannan gari kasantuwar shi na hausawa musulmi gidadawa 'yan ƙauye marasa ci gaba yace shi yasa in ka shigo garin Jos ba ka ganin gidan kwano ko kwaya ɗaya ko gidan siminti sai gidajen bunu sai gidajen ƙasa yace ba za ka ga kwano ba ko kuma gidan siminti sai ka tafi barikin ladi shi da kanshi kenan ya yarda cewa garin Jos na musulmi ne Hausawa abin da nake so kawai in cire muku a cikin matsalar kenan Allah ya ji kansar dauna gamji ɗan ƙwarai namiji uban ‘yan boko ya yi ƙoƙarin assasa wa musulmin jos sarki na musulunci sadda sarkinsu na arna ya kwanta ya mutu sai ya kira wasu musulmi da yake ganin musulmi ne nagartattu a rubabbu ne sai ya sirranta musu cewa ku kwantar da hankalinku babu sauran fambot a ce wani arne zai sake zama sarki a garin nan garinku ne amma an zo an yi muku dabara zan nada muku sarki musulmi amma ku ja baki ku shiru suna komowa sai suka je suka samu wannan sarki wanda ake tsammani shine na yanzu kenan sarkin da ake tsammanin shi za a nada bayan rasuwar waccan sai musulmin suka je suka same shi suka ce sardauna ya ce ba zai nada ka ba dan kai arne ne musulmi zai nada mana ya rugo da gudu ya zo ya faɗi ya sujuda gaban sardauna ya ce ya tuba me yayi ya ce ranka ya daɗe aini yaronka ne in laifi ne za ka iya saka na ɗaki kai min duka amma a ce ka ce ba za ka naɗa ni ba mene maka ka yafe ni ya ce je ka an yafe ka sardauni ya zo jos ya tattaro waɗannan musulmi ya ce na yi sirri da ku na amana kun ci amana ta ya ce in allah so ba ku sake samun sarki musulmi wannan sarkin na yanzu yanzu ya ji matsayin shi kenan ba a ƙaunar shi ko na haka sai shigo da bakar adawa ta musamman akan musulmi da musulunci duk mu ture abubuwan da yawa musulmi na barna a baya mu zo halin da ake ciki a yanzu sakatariya ce ta local government yanzu dab da gidan shi a kofar gidan shi ya ce lallai sai an rusa ta an yi coci ya ce dan bai ga dalilin da za a ce sarkin musulmi yana da masallaci a kofar gidan shi ba shi kuma sarkin arna bai da coci a kofar gidan shi yanzu rikicin da ake kan yi a jos kenan wannan kaskanci da ya zama garin numan musulmi hausawa kabawa da fulani suka zo suka kafa shi yau ya fi ƙarfin dan musulmi bahaushe ko bafulatani a numan jama'a ba a bashi takaddar haihuwa ba a bashi takaddar indijin haihuwa in mata ka in kai musulmi ne ko bahaushe ne ko bafulatani ba za a ba da certificate of birth ba wanda wannan abu ne wanda yake wajibi duk inda aka haife ka asibitin da aka haife ka ko dagaci ko mai anguwar da aka haife ka dole ne ya baka wannan ainihin takarda a bisa ka'ida ta tsarin gudanarwa amma yau a adamawa a numan ba a baiwa 'ya'yan musulmi wannan don haka yau musulmi bahaushe ɗan adamawa na numan da zai je samu mukami a ko'ina aka ce gabatar da takardar indijin sai dai taho damsa ko gire ko hon ko wata karamar hukuma ya samu indijin amma bai isa ya samu tagarin su ba wannan kaskanci ne ko ba kaskanci ba kaskanci ne ku je ku ga halin da musulmi suka samu kansu yanzu a Jos game da siyasa ba su isa yanzu ko menene su tsayar ba aka je aka ɗauko kafiri mafi kin musulmi da musulunci aka ainihin naɗa shi ya zama gwamna da yarjejeniyar zai ba musulmi ya zama sakataren gwamnatin jiha ya ce ba zai bayar ba da aka zo ƙarshe yanzu sifin ƙarfi aka yi mishi aka ƙaƙaba musulmi ya zama ɗaya daga cikin ministoci aka ba shi ministan sadarwa shi ma ƙaramin ministan sadarwa jama'a me ya saka mu a cikin wannan kaskancin menene ya saka mu a cikin wannan wulakancin abinda muke fata don Allah duk wanda ke jin wa'azin nan yayi shiru koda kowa baya ji ba ruwanka kai kai shiru jama'ar musulmi wannan kaskanci ne ko ba kaskanci ba kaskanci ne masarautar sarkin zazzau tana da faɗi faɗin da yake hatta Abuja da Suleja har ka danganta da gadar Lakwaja duk tana karkashin zazzau ne amma da arna suka yunkuro yau shekara biyar zuwa shida da suka wuce sai suka ce su ba musulmi ba ne don haka ba su yadda su ci gaba da zama a ƙarƙashin sarautar musulmi ba don haka dole ne a ba su masarautarsu haka aka bi aka yayyage mulkin sarkin zazzau aka yi kace-kace da mulkin aka ban mishi ɗan abu ɗan ƙwarya-ƙwarya aka je aka watsa wa arna sauran wannan kaskanci ne ga sarautar zazzau kaskanci ne da sarkin ga sarkin zazzau kaskanci ne ga musulmi da aka koma bangaren su aka ce za a yi musu nadin sarauta za a sa musu babban riga a nada musu rawani cewa tsohon gwamnan jihar suka yi suka ce su ba musulmi bane dan me za a daura musu rawani suka ce su arna ne gashin kaza da na zabo da talatala za a soka musu a kasu arna ne wannan kaskanci ne ko ba kaskanci ba to menene ya saka mu a cikin wannan kaskancin to waɗannan kaskancin da muka shiga misali ne kawai ne mana amma suna nan da yawa muka ce za mu kirga su a nan ƙasar idan muka ɗaga muka yi waje ku dubi yan uwanmu da aka kashe a kasashen Kosovo da Bosnia da aka kashe su yau watanni kaɗan da suka wuce an kashe su fiye da shekara goma da ta wuce sai aka zo aka yi fatawa ta ƙarshe daga majalisar ɗinkin duniya cewa wannan abin da aka yi al'amari ne ya faru wanda yake yanzu zargi ya tabbata bai hau kan kowa ba to su suka kashe kansu kenan dan lallai in wani ya kashe wani dole zargi zai hau kan wani daga ciki to sai aka ce zargin bai hau kan kowa ba ma'ana kenan an kar banza a nan kasar libya jama'a me ya faru allurar rigakafi aka turo aka ce a zo a wa 'ya'yan musulmi larabawa a kasar libya me biyo baya sai aka je aka ɗibi cutar kanjamau aka ainihin dura ta asirinjin allura aka je aka yi wa 'ya'yan musulmi da aka yi wa 'ya'yan musulmi ita daga baya al'amari ya faru cewa garin allurar rigakafin shan inna an yi musu allura ne ta zama ta kanjamau an zuba wa 'ya'yan musulmi cutar kanjamau da gangan ba da kuskure ba likitocin da nurses din da suka yi wannan aikin suka ce gaskiya it was a deliberate attempt aiki ne da gangan an sa su ne planning aka yi babu shakka sun yi confession suka ce sun karba sai aka ce an hukunta su da cewa za a kashe su ko a rataye su ko a ainihin daurin rai da rai karshe sai aka kira gaddafi aka gargade shi ya san cewa in ya hukunta mutanen nan a bakin mulkin shi an yi mishi wannan kwanaki kaɗan da kashe saddam don haka sai ya fito ya ce shi kenan ya yafe an yafe diya babu diya an yafe sun ci banza wannan kaskanci ne ko ba kaskanci ba kaskanci ne to waɗannan idan na ce zan buga mana misalai akan haka jama'a sai mu kwana yau muna misalai akan haka amma ina son in jawo hankalinku ne ku tabbatar ku amintu akan cewa musulmi muna cikin kaskanci da wulakanci ko ba ma ciki muna ciki to me ya saka ma wannan kaskancin yaya za mu fita daga wannan kaskancin da wulakancin idan ba ku manta ba shine na faɗa muku wasu suke ganin ga abin da ya saka mu a kaskancin shine ba mu da karatun boko ne don haka 'yan boko da ke da wannan tunanin sai ce don haka kowane musulmi ya tashi ya digiri rashin digiri ne su wannan tunanin su kenan rashin digiri ne don haka kowane musulmi na duniya in ya zama mai digiri to wannan wulakancin ba zai sake samun mu ba haka wasu 'yan boko ke gani 'yan demokuraɗiyya kuma abin da suke gani rashin aiki da demokuraɗiyya ne da haka in aka tashi aka yi demokuraɗiyya da gasken gaske aka yi demokuraɗiyya za a fita daga wannan 'yan technology kuma injiniyoyi da technologist 'yan kimiyya da fasaha su kuma suna ganin rashin ƙere-ƙeren zamani ne idan ka koma ka dawo cikinmu kuma waɗanda ake gani mu ne al'ummar musulmin da muke da matsalar in aka ce me matsalar mu sai zama kuma kowa yana da irin nashi tunanin idan ka samu ɗan shi'a abin da zai buɗe baki ya ce maka duk waɗannan matsalolin da ƙasƙancin da muka shiga to abubakar da umaru da usmanu da mu'awiya da abu sufiyana da yazidu da aisha da hafsa da sahabbai baki ɗaya su ne suka saka mu a cikin waɗannan matsalolin da haka in ana so a fita daga waɗannan matsalolin sai a ci gaba da tsine musu a yi ta zagin su a yi ta tsine musu a yi ta zagin su wannan ita ce nazariyar 'yan shi'a don haka yadda ka san mala'iku Allah ya ce yusabbihuna laila wan nahara la yafturuna tasbihi suke dare da rana safe da maraice ba sa kakkautawa tasbihin nan ibada ce ko to haka dan shi'a yake ganin wajabcin zartar da wannan ibada ta zagin sahabbai don haka duk wanda yake tunanin akwai compromise akwai daidaitawa da ɗan shi'a game da zagin sahabbai wallahi ya tafka mummunan ganganci da katobara in dai ɗan shi'a ne ba zai taɓa barin zagin sahabbai ba sai in ya tuba daga wannan addinin amma lazimin addinin shi'a lazimin shi shine zagin sahabbai don haka in kai basiri ne mai fasaha a wajen muƙabala da ɗan shi'a in ka so ka datse bakin shin an fara mukabala ka ce to mu aje sahabbai gefe guda gaba ɗayan su to ba mukabala kenan babu topic of discussion don ba shi in dai babu magana sahabi to bai da abin cewa don haka a wurin yan shi'a laifin shine lallai ne a tashi ai ta zagin sahabbai ai ta tsine musu albarka don su suka ja wannan matsalar wannan nazariyar yan shi'a kenan tunanin su kenan yawwa tunda sahabbai ba su amince da aliyu ba da sauran zalunci da suke zargin su da shi Allah ya kiyaye idan ka koma a yau ka dubi wasu kuma waɗanda su kuma daga cikinmu suka ce suke suka ɓalle sai suka sa wa kansu suna salafiyatul jihadi wato su salafiya ce amma ba ta zama a gari a aiki da sunna ba su ko gani suke zama a garuruka irin waɗannan namu sokoto da zazzau da birnin kabi da katsina da bauchi da gombe da taraba misali zama a cikin waɗannan garurukan da ake shan giya ake shirka ake fasikanci ake kaza shi ya ja mana wannan matsalar don haka mecece mafita a yi hijira a bar garurukan nan barna ta yi yawa a koma dazuka a je a kafa ainihin garuruka a zauna a nan suna ganin waɗannan matsalolin da ake ciki na kaskanci da wulakanci cuɗane ne da masu yin shirka da masu yin bid'a da fasikai da azzalumai yin karatun boko ya jawo shiga siyasa ya jawo aiki a cikin gwamnatoci irin wannan ya jawo wannan kaskancin don haka suka ce a bar siyasar a bar aikin gwamnatin a bar duk waɗannan abubuwa a koma bayan garuruka a je a haɗa ainihin gari wannan irin fitina ta zo mana ƙasan nan tun wajen shekara ashirin da ta wuce amma ba ta zo da wannan sunan ba sunan salafiyatul jihad ta zo ne wannan ƙasar ta hannun wani mutumin sudan wanda ya zo ya zauna a kano bai samu karɓuwar wannan manufar a wurin jama'a ba ya kwashi jama'ar da suka gamsu da shi suka tafi can makura cikin jihar Niger a hanyar Lagos a cikin karamar hukumar makwa suka je suka kafa gari suka samu shi darul islam suka ce duk kasashen nan namu darul kufri ne kasashen kafirci ne can ne kawai islamu don haka za su fito ne su zo su yi mu'amala da mutanen sokoto a matsayin yadda ake mu'amala da kafirai za su fito ne su mu'amala da mutanen zaria a matsayin yadda ake mu'amala da kafirai haka sauran duk garurukan nan namu na musulunci don haka duk wani malami da ke da'awar sunna duk yadda ya kai da rike sunna da tsarkin aiki a wurin su kafiri ne don bai yi hijira ba waɗannan mutanen fitinar su ta taɓa tasowa a ƙasar masar suka sa wa kansu jama'atul hijira ko jama'atul takfiri wal hijira wato masu kafirtawa masu kuma hijira asali da'awar tana da alaka da gwagwarmayar yan brothers yan ikhwan an kama malamin su wani an daure an kashe wani wani an buga mai bam a mota sai suka tsaya suka yi wa kansu fatawa suka ce shin saboda me ake kashe malamanmu saboda musulunci suwa ke kashe su gwamnati sai suka ce to gwamnati ta kafirta sai suka ce duk wanda ke cikin gwamnatin ya zama kafiri mutanen ƙasan masar malamansu da alƙalansu suna ji suna gani ana kashe malamanmu da sunan musulunci ba su taɓa cewa uffan ba a kan me ake kashe mu ake kashe malamanmu suka yi wa kansu amsa da cewa akan musulunci sai suka ce to duk malaman ƙasar masar da alƙalai gaba ɗaya sun zama kafirai ba sauran wani malami musulmi sai mataki na uku suka ce jama'a ƙasar masar suna ji ana kashe mu ana kashe malamanmu ba su taɓa tashi sun yi zanga-zanga don ana kashe mu ana kashe malamanmu ba sai suka ce to jama'a ƙasar masar gaba ɗaya sun yi ridda ƙarshe babu musulmi ko ɗaya a ƙasar misra kenan sai mu to tunda kuwa ƙasar ta zama ƙasar kafirai to wajibi a hijira a batta to waɗannan su ne jama'atu takfiri wal hijira wannan irin guggubin tunanin nasu ya zo daidai lokacin da sun ɗauko wani dattijo mai suna alhassan al-huzaibi sun naɗa shi ya zama musu shine shugaban ikhwanul muslimun amma malami ne shi kanshi a lokacin an kama shi an kulle da yake malami ne yana da ƙoƙarin taka tsantsan sai sauri ya rubuto littafi ya aiko musu ya sawa littafin du'atun la qudatun yace mu masu wa'azi ne ba masu hukunci bane eh sunan littafin kenan du'atun la qudatun mu masu wa'azi ne ba masu ainihin hukunci bane hukunta cewa alƙalar da malaman misra sun zama kafirai yace kuskure ne hukunta cewa hukuma gwamnatin gaba ɗaya kafira ce yace kuskure ne hukunta cewa duk mutanen ƙasar misra kafirai ne sai mu kaɗai ne musulmi ya ce ba daidai ba ne kun ga alama tsoron allah ga malami na daga cikin dalilan da waɗannan matasa suka kafirta jama'a da malamai da gwamnatin misra fa har da ɗaure wannan malamin amma kuma duk da haka ya ce a har yanzu ba su kafirta ba in sun zama kafirai mu malaman ku muna kurkuku za mu rubuto muku cewa kafirai ne wannan yana nuna mana me yana nuna mana ashe ba zan hukunta wane kafiri ba ne don ya yi mini sai don ya yi wa Allah ba zan kafirta wane da tawili ba sai da nassi sai da abin da ya cancanta wanda ina da hujja a wurin Allah ya jama'ar musulmi waɗannan su ne jama'atu takfiri wal hijira sai aka samu wannan burbushin tunanin ya bazu a duniya to sai ƙarfi a ƙasa Algeria saboda 'yan gwagwarmayar addinin musulunci an sanar da cewa za a kafa jam'iyyu sai suka kafa jam'iyyar kishin musulunci islamic salvation front da suka kafa sai suka yi ta kiran mutane da sunan musulunci a zo a saka musu ƙuri'a da aka tinkari cewa lallai za su karɓi gwamnati ta hanyar saka ƙuri'a sai amerika ta ba da shawara a wargaza zaben da aka wargaza zaɓe aka ce shi kenan gaba ɗaya an soke wannan zaɓe kamar yadda aka yi nan zaɓen abiola to me biyo baya sai suka ce wargaza zaɓen nan an yi shi ne don a wargaza musulunci to a iya jininsu don haka suka ce to hayya alal jihad aka fara gumurzu da ɗauki ba daɗi gumurzu ya kai an kashe dubunnansu in ba miliyoyi ba matansu da ‘ya'yansu sun wulaƙanta sun tozarta, ƙarshe dai da yawan